شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار باقي ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ba shi yadda Allah da dacewa daga wurinsa rayuwar ta sake kawo zuwa gwamnan yammaci na talata wanda a yau ashirin da biyar ne ga watan ramada hijira an da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo ne da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratul al-imran a jiya idan ba manta a je karatun bashin aya ta tara yau za mu tashi farkon aya ta goma sha inna alladhina kafaru
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم وأخرى كافرة يرونكم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم يقولون inna ladina kafaru lallai da suka kafirce wa Allah wajen sarki suka kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lan tughni anhum amwaluhum wa la awladuhum min Allah shay'a dukiyoyin su da ƴaƴayen su ba za su wadatar da su ga komai ba gabarin azabar Allah a duniya ko kiyama da dukiya da ba sa kafirce a ran tashin kiyama ya koyi Allah Allah ta dace ulai kan kudin da waɗanda su ne makamashin jahannam. Innan ladina kafaru lallai da suka kafirta ittiba'in mutashabi ta hanyar bibiyar ayoyin da ma'anonin su ba su fito a fili ba wasu masu rikitarwa kamar da muka bayani a jiya. sauka ne suke bar hukunci da bayyanannen nassi eh Allah ta'ala ya ce wato ba da yake inna ma ya amuru da zalika khalqan dirkina wal hayatid dunya suna yin haka ne domin neman wadatuwa da kuma rayuwar nan ta duniya to irin waɗannan Allah ta'ala ce la tuhuni aylan tadfu an amwa da kuma na auratu min Allah shay'a dukiyoyinsu ko ‘ya'yansu ba za su wadatar musu da komai ba min Allah da wajen Allah ai min azabi da azabi shay'an wada wa wala yakamu kullun da wadannan su ne makamin su wutar jahannam Allah kare su kafirai a nan duniya suna yin cinka da alfahari da dukiya kuma sau da yawa akan yana musu amfani da duniya ya amfani da dukiyar ko ‘ya'yansu wajen tare wa kansu duk abin da ya tunkaro su a wannan rayuwa ta har ma suna alfahari suna cewa nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nan bi ma'asabi wai mu ne muka fi yawan ‘ya'ya a dukiyoyi muka fi yawan ‘ya'ya da hannu wa waɗanda za a san da su bai to a nan duniya ka ce ruɗar kansu da yawan ‘ya'ya da dukiya suna alfahari bada Allah ta'ala ya ambaci dukiya da ƴaƴa a matsayin abubuwan na rayuwar duniya almalu wal da zina ta hayati duniya da dukiya da ƴaƴa ado ne na rayuwar duniya kawai su tsammanin su a kiyama ma haka abin zai ci gaba alhalin ba ranar tashin kiyama da dukiya da ƴaƴa ba za su amfana da mutum ba matukar mai imani ya yi aiki da gari a lahira imani da aiki da kwarai su ke tsayar da ba ranar gobe kiyama yasa Allah ta'ala ya ce yau ma la yanfa'u malu wala banu illa man ata Allah bi qalbi salim ranar da zuciya da aya ba za su yi amfani ba sai dai ga wanda ya ce wa Allah da zuciya lafiyayyen zuciya babu shirka ba bid'a babu kafirci to su tsammanin su a lahira ma zuciyar za ta musu amfani da aya yasa har matan kafin suke yi cewa an je lahira za a zo musu da duke su da yasa ko kafin ya bada ya ce da kunta yan da ba da wani a aitan nabi kamar bi a afin aitan nabi kamar bi a yatina wa qala la kunta yan da ba da wani afdal al ghaiba min tafada inda rahmani ahada Allah ta'ala ce baka ga wanda ya kafirta bane har yake cewa kiyama a kusa da dukiyarsa da yansa shin ya leka ya kan kayan kuɗi ko ko yana da wani alkawari da kan sana alhib da su zama da su a lahirar ma dukiya za ta musu amfani ƴaƴan za su musu amfani amma sai kiyamar ta tsaya su ga sabani da ke zamani wa bada da yin da lafi ba da kuma ya ci gori wa bada da musa ya ci ma abin da wani aka bayan ma kano bihi sai su ta sai su ga abin da suke tsammani ba a kamar yasa Allah ta'ala yake cewa a a ranar tashin kiyama lan ta subhana Allah ta'ala yake cewa a wannan ranar kiyama dukiya da ƴaƴa mun ba za su amfani mana ina a fito da yau mana yau ba ni mana illa mana man atalla bi qalbi sai ko ta yi kamar ita ne ba imani da ake na kwarai kawai shi ne zai wa mutane amfani suna cewa na aksar amma wa ma na ba ta bi na da yake amma iya dukiyar kuma da aiki ba zai musu amfani ba a gaban Allah sai imani da aiki na kwarai shi ne kawai zai yi amfani Allah ya tattaba shi ya sa ma inda kafiri zai ba da duk abin da ya mallaka domin ya fanshi kansa da Allah Allah ba zai karba ba Allah ba zai karba ba ya ba da duk abin da ya mallaka da ya fanshi kayan sa Allah ba zai karba ba ranar tashin kiyama innal ladina kafaru law kana lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min adhabil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adhabun alim yuriduna an yakhruju min an-nar wa ma hum bikharijin minha wani wani wuri za su yi nuna inda za su bada duk abin da suka mallaka a tsaba da su daga azaba Allah bai karba a nan duniya an yi musu imani a cikin ruwan sanyi ba su yi ba amma kiyama za su suna neman su fanci kawon su ranar kiyama ko ba a fansar kai eh ba dama mutum ya fanci kayansa shi yasa kafiri zai yi burin ina ma ya fanci kansa ya wattu mujrimu law yaftadi min azabi yawm idin bi bani wa sahibati wa akhi wa qasirati allati tuwi wa man fil ardi jami'a thumma yunji inda zai fanci kansa da duk mutanen duniya shi ya tsira ba zai so haka amma ba zai yi ba Allah ta bai to da ka Allah ta ya ce ko ulai ka wa rukunna wadannan su ne makamashi wutar jahannam ba na irin wannan kafirai da su za za za a duba ta wutar jahannama ranar tashin alkiyama shi yasa cikin surat tahrim Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون yace wa qulu annasu bil jara makamashin wutar jahannama su ne mutane ba na kafirai wal hijara Allah tsare Allah ta'ala ya ce kada a bi amrin tsarin da Allah zai bi da su kafirai yanzu kenan kamar al'ada adin fir'aun wato iyayen fir'aun shi fir'aun a kansa ke wannan zai da mai kawai da wadanda suka fara bayan su yana da kokari na daga dubi da suka wuce ta adin wasa bude kamar adawa da samudawa kan tabo bai aya ce na sun karyata game da ayoyi bil amali bil mutashabi ta hanyar aiki da da wato suke masu rikitarwa ma'anar su bai bai bai Allah ta'ala ne bayanin ma'anar su ba wa tarkiwa zai aya suna barin ayoyin da ma'anar suke bayyana ne fa akada Allah sai Allah ya kama su ai a halaka ya halakar da su bi zunubi ai bi sababiha a dalilin zunuban su wal jumlatu mufassiratun lima qablaha wannan jumla tana fassara abin da ya zo kafin ta wallahu shadidul iqab Allah ya tsananin kowa ne da duk wanda ya mutu yana aikata kafirci wa nazarin hadin aya kuma wannan aya ta sauka lamma amara nabi sallallahu alaihi wasallam da hukumar bil islam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci yahudawa da su musulunta barji a gomin badar lokacin da ya dawo daga badar daga yakin badar ya nemi su yi musulunci su musulunta فقالوا sai suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam la yaghurrannaka min nafsika kai ya wadar da kai a ranka an katanta na farin min Quraishi saboda ka kashe wasu tsararrun mutane na Quraisha a gama marasa wuri la yaqul kitab da basu yi yaki ba eh a gama jabo kullu na ce goro shine wawa mara wani wai kan annabi ya rubuta kansa dan ya karkashe waɗansu tsirarru mutane da Qurayshawa wanda ba su da wayo ba su yi wa yaƙi ba wai kar aka yi gudun na Allah su da sallah la ya kuma kita da su yaƙi ba kar aka yi gudar da shi ya yi tsammanin zai ci garba a kayan shi suke gaya masa saboda ya yi garba a kan kafin ya wadar wai kar aka yi rude shi fa ka annahu ittaba'u bi dhalika shubhatan kamar dai sun bi shubha da haka fa dhannu anna khabaratu lil qital sai suka yi zaton cewa ƙwarewarsu a wajen yaƙi a shadda min khabaratu quraish shi ya fi tsanani min khabaratu quraish shi ya fi tsanani fiye da ƙwarewar quraishawa fa in garaba muhammadin quraishan in har manzo Allah ya garba kan quraishawa fala ya garba to ba zai garba kan su su suna ganin sun fi quraishawa iya da aka kare rubutu dan yayi garba ya din ba su ba da yin kare su ba fa qala ta'ala sai Allah ya ce kul ya muhammad ka ga ya musu ya muhammad lil ladina kafaru da kan da suka kafirta ka ga ya musu min al yahudi wa ghairi daga yahudawa da su satubulabuna bi tayi wa qul abidiya ana karanta da ta satubulabuna ko da ya amsa yahudabuna da sannan musulmai za su yi garba a kayan fi duniya a nan duniya filkatin ta hanyar wato kashe su da gaggautar da su zuwa wuta domin shi kafin da aka shiga wani yaki an tunkuɗa shi zuwa wutar jahannama to musulmai za su yi garba a kan ta hanyar karkashe ku wal asri da kama ku a matsayin fursunonin yaƙi wa tarbin jizya da kuma buga ku jizya wa qad waqa zalika kuma hakika hakan ya faru duk abin da Allah ya faɗa sai dai ba annabi sallallahu sai dai sa garba kaya dukkan yahudawa da suke kewaye da garin Madina irin su banu kai waqa su aka fara fatattaka yayin da aka samu labarin sun tara makamai suna so su yi manzon Allah fata su kawo masa hari ba za ka sai fatattake su suka bar wannan mafi da wani haka nan bari ƙuraiza su ma nan su zama ya yaƙe su lokacin da suka ci amana a musulunci haka bano a bano bano kai ka haka bano bano ƙuraiza bano kai ka duka dai wannan ne da ke kewaye da madina duka sai da na sallama ya garba a kayan haka kaibar yahudawa kaibar su ma sai da manzo Allah ya garba kai duk ganoyin sai da kare aka yi garba kai su kaci aka yi sulhu za su rika ba da duk abu da suka noma za su na bai musulmai rabi sai aka basu a kan haka wanda daga baya lokaci sai na Umar ya fatattake su to Allah ta'ala ya ce ka gaya wasu waɗanda suka kafinta daga cikin yahudawa da wasunsu satuba da kuna da sannan musulmai za su yi garba kai a karkashe ku a kama wasu ku matsayin fursunonin yaƙi sannan a buga ku jiya wa kad wa qada kuma kan ya wa tusharuna ila jahannam sannan za a tattaro su zuwa wutar jahannam bil akhirati ala kira eh fata da kuruna a sai ku shige ta wa bisal miha tir da jahannam kasancewar ta shimfiɗa iya ita Allah ta'ala ya ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata haƙiƙa wani abin ɗaukar izina abin ɗaukar darasi ya kasance gare ai ibratu abin ɗaukar darasi ya kasance gare fifiya ta yanin takata game da waɗansu ƙungiyoyi guda biyu ko jama'a guda biyu da suka yi gwabza da juna suka yi kara banta suka kara yaƙi suka kara da juna yawan wajen da ranar da aka yaƙi ba da mulki za ta yaƙi Allah ce akwai aya. Yaƙin Badar akwai darasi babba a cikinsa, akwai aya, akwai abin lura. Eh, akwai abin lura. Allah ta ce fi a tun tuqatilu fi sabilillah. Ita jama'a ta farko tana yaƙi ne domin daga addinin Allah, ai ta'ati domin da'a Allah. Wa hum wa hum nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi. Sunan sallama da sahabbansa bangare na farko kenan. sun fita ne jihadi domin kare addinin Allah wa kanu salasa mi'atin wa salasata ashar rajula gaba ɗaya adadin sahabban da suka je yakin bada su ɗari uku ne da goma sha kaga ba su da yawa ɗari uku da goma sha ma'abun farasa ne duka duka yawansu ɗari uku da sha ne kuma tare da su da wakai guda biyu ne kawai da kafa ruwa kai ta tafiya wasittu ado'in da kuma rigunan sulke guda shida wa samaniyatu suyutin da kuma takubba guda takwas ba kowa ke saka ruwa wa aksar rajala mafiya yawan su da kafa suka tafi lokacin da aka je ba kaga ba su da yawa ba su da makamai ba su da abin hawa kuma haka aka je aka gwamza yaƙi suka yi nasara wa ukura kafiratun ɗaya jama'ar kuma kafira ce eh, kafirai ne sauran. Yarawar hun mislaihim ra'ayin ayi. Su ne suna ganin waɗannan kafiran wato sun ninka su sau. Saboda su kafiran sun haura da bita kusan dubu da yawan kafirai. Musulmai kuma ɗari uku da goma sha Ra'ayin ayi a ganin ido da ido da zaki. Gani da ido da ido su musulman suna ganin kafiran sun ninka su fiye da ninkin su yawa. Wa qad nasarhum Allahu ala qillati amma duk da karancin nasu Allah sai ya taimake su ya ba wa musulmai nasara wato dalilin shi yakin badar asali manzo Allah sallama ba ya fita da niyyar yaki ba ya fita ne da niyyar ya tare ayar Abu Sufyan sun dawo daga sha ya ji labarin sun dawo daga sha dauke da kayayyaki da fatauci to manzo Allah sai ya fita da wannan jama'a tasa dan ya tare su su kwace dukiyar da ke wajen su a madadin dukiyar musulmai da kafirai suka kwace a Makka shine manufan fita Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma Abu Sufyan da ya ji labarin haka sai aika wa su Abu Jahl suna suna Makka cewa to ku zo ku kare dukiyar ga Muhammad nan da dandana zai tare ya kwace dukiyar da haka ku zo ku karɓe dukiyar ku zo ku kare dukiyar to shi ne fa Abu Jahl shi lokacin da ta mutane kusan dubu dauke da makamai suka fito da niyyar yaki to amma Allah da ikonsa shi Abu Sufyan da yake dauke da dukiyoyin na na mutanen Qurayshawa sai ya canza hanya ya bi ta wata hanya ba su haɗu da su annabi ba sai ya aika wa kafiran maka cewa to fa ya yi sa'a ya tsere da dukiyarsu da haka ba sai an zo yakin ba sai zaman su kawai ai magana ta wuce ko Abuja ya ce sa ai sai an gwabta yaki ta ji taurin kai ashe kwanan sai ya gaya ya ce bai yarda ba duk da dukiyarsu ta tsira ba wanda a koma a ce sai a ya ce wallahi sai mun je bada sai mun sha giya sai mun je a mana kiɗa mun yi rawa mata sun mana waka mun ci nama mun a an soke rakuma an sha giya mun yi rawa mun kakkashe annabi da sahabbansa gaba ɗaya saboda ya zama darasi a ci gaba da tsoron wa ya yi rantsuwa ce sai an je haka yi fara Abuja ya ɗebi tawagar kwakwata ashe kwanan shi ne gani tun kafin a yi yakin bada a kowace yakin manzo Allah ya kan nuna musu sahabbai yana cewa anan za su samu gawar wani anan za su ci gawar wani anan za su ci gawar wani Allah ya gaya musu tun ba yakin ba to haka aka je ku aka kowace yaki Allah ya taimaki mu'mini duk da karancin su wanda Allah sai ya sako da mala'iku daga sama suka zo suka taya musulmai ya sa shedan da ya ga mala'iku cin da cin kawai sai ya ruga ya zuga su ya kai su ya kuma ya ce in ni a rana ta wani ni a kawo na ya ce ni na ga abin da bakwa gani ina zaune a lafiyar su ne haka aka kashe su aka kashe dukkanin sanadi da ƙwarai manya-manyan shugabannin ƙwarai kafirai da suka hana musulunci katabus duka sun taho wani yaƙi Allah da ikonsa duk suka dawo kuma da kashe su duk wanda suka hana da awar manzon Allah tasiri ko sai da aka tattaro suka tafi wani kaga wani ikon Allah ka lamarin Allah akwai abu mana duk wanda wani kenan ya hada da abu musulunci ci gaba Allah da ikonsa sai ya dawo da wannan suka tafi irin wanda Allah ya ce in naka bai naka misali ko mun isar ma ba sai muka iske da duk sai ga sabon aka karkashe su aka kama wasu su matsayin fursunonin yaki aka zuba gawawakinsu a cikin wata rijiya a nan da aka zuba gawawakinsu manzo Allah ya zo bakin rijiyar yana kira su ɗaya bayan ɗaya yana wani ɗan wani eh hal wajatta ma wa amma wa ajara kun haka shin abin da na gaya muku gaba da ubangiji kun gani gaskiya ne manya manyan kafiran nan su Abu Jahal su Walid ibn Mughira su irin su wane ne wane ibn makira so a wane ne ibn rabi'a ga sunan dai da yawa manyan manyan kafirai su utu ba ibn rabi'a duka sai da kashe su aka zuba ba cikin su a wata rijiya annabi yana kira su dai bayan daya to kun ga wannan al'amari ne da ubangiji wanda aya ce babba a ce an gwabza yaki an fi ku farfi an fi ku yawa amma duk da haka sai da aka samu nasara da taimakon Allah kuma yakin badar shi ne yaki na farko a tarihin musulunci wanda aka rarrabe tsakanin shirka da kuma wato musulunci kafin karya da kuma gaskiya to wannan yaki shi ba musulmai nasara Allah ya taimake su suka samu ɗaukaka musulunci ya sa a ainihin wato bunƙasa shi yasa wani ya Allah ta'ala ke cewa wala qad nasarakum Allahu bi badri wa antum adilla haƙiƙa Allah ya taimake ku a badar ba ku da yawa Allah ya taimaki musulmai a Allah ta'ala ya ce wallahu la ajidu bi nasri man yasha ana Allah yana karfan wanda ya so da taimakon sa inna fi zalika ibratan lil absar lalle a cikin wannan akwai abin lura eh abin da ya faru a na galba sun suka samu a badar akwai abin abin lura ga mabuta basira haka ya tabbaro da bai zalika fahimtuna shin ba sa yi sau ɗauki zina da wannan su yi imani ba akwai da su babba a wannan yaƙi da aka yi na ainihin wato bada ومن اتباع الشبهات اتباع شهوات النفس yana daga bibiyar shubuhi bibiyar shahawoyi na rai eh bibiyar shahawoyi na rai wahiya jam'u shahawatin sune wato jami na shawa wahiya nafsu wa mayruha ila shay'in mustashha shine wato karkatar rai zuwa ga abin da take so wahiya imma kadiba ta yi wa wata abin da so da kuma wato na ƙarya ne wa min ha qawlu ta'ala da cewa ku bar Allah ta'ala fa khalaqa min ba'di khalqun adaa'u salata wa tabu shahawat sai wasu masu maiwa suka bi a baya su suna bibiyar shawarar su to shine Allah ta'ala a wannan aya zai ambata mana irin abubuwa na sha'awa wanda galibi yake dauke hankalin mutane gaba yin abin da Allah ta'ala ya yi da su yi na lin nasu
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا wallahi والله عنده حسن المآب qul lil ladina kafaru قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
Allah ta'ala yana ba da labari a wannan aya irin abubuwan da aka kawata wa mutane da shahawoyi. Allah ta'ala sai ya fara da mata su ne ba. So yi wa nasi an kawata wa mutane san waɗansu abubuwa kullu shahawa san wasu abubuwa da sha'awa. Mata shahidi ta su abin da rai yake kwaɗayi sai ke so. Wata da wani kuma yake kiran mutane zuwa gare shi. zayyana Allah ibtila Allah ya kawata mutane da son abubuwan nan saboda ya musu jaraba idan mutum ya fiye wannan abu ya nemi su ta hanyar da ya dace ya sarrafa su ta yadda Allah ke so to ya ci wannan jaraba in ko mutum ya nemi abubuwa na sha'awa ta haramtacciyar hanya to bai ci wannan jarabawa ba karshe sai kai ya fada ga halaka Allah ta'ala ya ce minan nisa'i na daga mata. Abu na farko da an ambata ya sanya mutane son abubuwa da sha'awa wannan rayuwa ta duniya sai ya ce minan nisa na daga mata. Wannan mitin bayani ya na daga mata ne. Al'amuran guda shida ne. Ababen da Allah ya ce ya kawata mutane sha'awa guda shida ne a wannan ala. Na farko sai ambaci mata. Ya ce wa da abin nisa'i ya fara ambaton mata ne da annal fitnata bihinna ashaddu saboda fitinuwa da su shine yafi tsanani fitinuwa da mata shi yafi tsanani Allah ya fi kowa sanin shi ya halice mu kuma shi shi ya fi sanin duk abin da yake maslaha gare mu fitinuwa ga mata ya fi komai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan akaru alal rijal min nisa bayan na bar duniya ban bar wata fitinan da ke cutar da maza irin mata a nan da gaskiya duk wata fitinan duniya aka samu tushen mata ne ko in barawa ne ya saka wa ake kai wurin sai ka same shi a wutar da kafin kai ko kudin na halal aka nema ina ake kai ina mata ake kai kai da kake da matar mata a duk abin da ka ɗaya ko dai su ne a biya musu bukatu a faranta musu rai da haka duk wata fitina annabi ce bai bar mafi cutarwa ga maza irin mata wani hadisi yake cewa inna dunya qurwatun khadiratun ita duniya tana da zafi kuma tana da kyau tana da kyau a idanu kuma tana da zaki a ranci wa inna allaha mustakhlifukum fiha kuma Allah ya kalifantar da ku a cikin ta fa yanzura kaifa ta'malun domin ya ga yadda za ku aikata a duniya sai ce fattakun duniya wattakun nisa ku ji tsoron duniya kuma ku ji tsoron mata annabi ne mana in kana son zaman lafiya to kai kai kafa kafa da mata wallahi in ku ka sake kana ta wannan da su to za ka shiga musifa za ka ga jarabawa wattakun duniya wattakun nisa ku ji tsoron duniya kuma ku kiyaye sha'anin mata فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء domin farkon fitilar da ta janyo lalacewar bani Isra'ila game da lamarin mata da suka kama zinace-zinace suna ta ayyuka da alfasha sai suka lalace ƙarfin su ya dabi aka yi galba kayan su an ce yaƙi suka yi da abokan gaba su aka yi aka yi akan da suwa yaƙi aka kasa kawai sai aka je aka ɗebo musu mata aka su musu a cikin sojojin nasu aka suko mata da matsatsin kaya sun yi ta yawa suka kama zinace zinace da su shi ke nan ana kwafta yaƙi a kai garba da aka su kafirai da mata suke amfani suke lalata tarbiyyar mutane eh haka turawa faransa suka yi a ƙasar masar a wancan shekarun masar ƙasa ce da ake bin shi da saurin gaba matan su ce hijabi har ƙasa amma da turawan faransa suka je mulkin mallaka ne suka lalata tarbiyyar matan su suka rika ɗebowa karuwai daga ƙasar faransa da ƙananan suke da ƙananan kaya suka yi ta kawo su ta ruwa zuwa ƙasar masar suka fantsama cikin gari aka buɗe irin baɗin sa'adun nan suna ta talla abubuwa suna yawon tsirara suka yi ta yaudarar matan musulmai cewa an takura musu an sa suka yi jabi a kunta ta masa rayuwa su ma su fito su more shi kenan suka da yanzu ayyana to da ka nabi ce ku ji tsoron duniya kuma ku kiyaye da marmari Allah ya tsare kuma har yanzu in kun lura duk wani abu na shedanci da ana so a ci hankalin mutane su ake saka a gaba su ake tura a gaba mata dukkan wani abu da ake sa a cikin hankalin mutane sai a turo shi kwarai kuwa in ka je banki kwastoma kiya su wane ne abu mata sai an zaɓo su ma a kan aji wai hakan fa zuwa ja hankalin ka ne kai kwastoma ka in ka je ma'aikatan gwamnati saka ka ne ka samu mace ne sakatare alhaji yana ciki amma ga wata armiya dole sai ka je ta gurin ta ko ba hijabi za ta samu ita ne mai taryanka reception ne ko amma mana ba da zuwa amma ita ce da ba ko a mata ne a gurin kai har gidan mai wani da dai a ne muke gani da har garin kuma a gurin mace a gidan mai duk wannan koyi saboda wani makami ne fa na jawo wai a jawo kwastoma ne ko ba da Allah ko za ka gano wata yar dima-dima ka sai ka sha mana ka zo shan bukatar su kenan in tallan sabulu za a yi mata tallan makilin mata duk wani filfon da zaka gani na talle na advertisement sai ka ga mata ne a ciki saboda shedan yana amfani da su wajen cin maburinsa shi yasa zaman ka lafiya kai hankali da su annabi ya riga da ya gaya mana tuntuni in mun bi za mu sai mu zauna da su ya ce la ya kan wannan rajulun imra'ati illa ma fi ma'arifu kar ɗayan ku ya rika keɓanta da mace sai akwai mara kar ka rika zama kai da ita kofi kawai kana ba da ke tana ba da ka dabi'a sai da akwai wani na uku wani hadisi ya ce la ya kan wannan rajulun bibratin illa kana salisu ba shaytan kar wani ya keɓe da wata mace wani namiji ba zai keɓe da wata mace ba face shaytan ne na uku kaga shaytan ya zo kuwa ai sai ya lafiya yi in dai za ku na kebewa da mata to ku shedan shi ne yau musamman matan da suke marasa tarbiyya suna bayyana tsare shi yadda zai ga dama ka ja layi tsakanin ka da su har ka kuskura a ce kana samun wani privacy kai wallahi in ka kana haka to kana cikin hatsari duk imanin ka kai annabi Yusuf ko ka gaji imanin amma da ya gaba da fitinar mata ba daidai ruwa ku da ba haka Qur'ani nuna ko ita wannan matar shugaban nasa ta daɗe tana son sa saboda kyau da Allah ya saka masa amma ta ran da ta kasa ko ta ce masa haita daga kawai ga ni gare ka saboda kawai ta so take sai ya lalata da ita ta ce ma'aza Allah Allah tsare ni innahu rabbi ahsana maswaya ubangida na ya kyautata makoma ya kyautata mu a ce na nemi matarsa yace san ba zai yi ba ita kwatan nuna dole sai a yi karshe annabin Allah ba da ga haika ya ce kafa mai na cibin baki sai ruba kai annabi ba akan sharrin mace kama hanya suna rige rige shi da ita ko wasu taba kalba suna rige rige shi yana gudun tsira ita tana gudun sai ta kama shi an yi lalata ta kama rigarsa ta jako riga ta yaki ana fitowa wa arfa ya sayi da hannun ba sai ga shugabanta a kofa ke gidanta ke sai sai fara ta ce ma ji za a mana a da biya sai ka suwa me hukuncin wanda ya taɓa mummunan aiki da matarka kaga ta juya ba ko to tana son sa ba ta so a kashe shi ta ce illa an yi jana sai dai a kai shi gidan yari kawai za mu na da kowa masu mulki ita ne ta neme shi ba amma ta juya magana a kai shi annabi su bai ce iya raba da ni annan su ta neme ni a kaina to shi ne shi wannan shayin tsariha ya ba da hanyar da za a kai mata a duba a sani in rigarsa ta yage ta gaba to ta yi gaskiya shi ne bai da gaskiya in kuwa rigarsa yage ta baya ya yi gaskiya ita ce ba ta da gaskiya da aka duba sai ga rigarsa ta yage ta baya alamun gudu yake ko inda ta gaba ne shi ya kwamfurtin nata sai ce masa inna menene inna inna inna wani kai da kunna inna kai da kunna ne wannan kaidin ku ne kuma kaidin ku yana da yana da girma sai wanda Allah ya tsare to kaga annabi Allah hakan matan gari suka yi ta yada magana ana ta surutu cewa matar sarki a matar wane ne ta nemi yaran gidanta imratul aziz turawo wata annabsi qad shiga ba ku ka so ya ɗebe ta har a ce yaron gidan yake ne ba shi ne ta gayyato su ko ta kira su wata da yafa ta ba su wani fruit ana yayyankawa kawai ta ce annabi Yusuf ya fito yana fitowa suka zama yin suna kallon suka ta yanke ala to sai suka fita daga gidan su duk matan gari kowa na wani sake karshe sai da ya daga hannu ya Allah ya ce rabbi sijina habbu ilayya mimma yad'una وإلا تسري عني كيدهن أصب إليهن من الجنة yace ya Allah zaman gidan ya da shi kusur ba gare akan abin da suke kira na zuwa gare in baka juyar min sharrin su ba to zan karkata zuwa ga kuma zan kasance daga cikin jari to idan annabin Allah sai ya hada ka addu'a akan sharrin mata kai da ne ba ka addu'a ba aure za kai ba baka sa da aure ba amma ‘yan matan ka bakwai me za ka yi da su ba ka matasa suke yanzu ba wani ko kulo bai fara kaiwa filinsa ba kuma ya ce sai ya gine a wuri ko a tamfa ɗaya bai saya ba amma yana da ‘yan mata ba ɗaya wa biyu ba ai a sa economically wallahi yin budurwa babu riba in dai ba aure za ka yi ka tura neman yadda ke kaciya ba riba wallahi tunda ba a budurwa sai ya mata da wani musamman yanayin azumi da sallar nan ko dole ka ne sai kana kashe kuɗi ko ba rana za ka samu ka sai waya ka sai data ka tura kati ka yi ramadan basket wani yana cewa nake ba ta tsaye amma ba zai suna yi ba ka zo kai kayan sallah kuma kai ba kai shirin aure ba ga bacin rai ka ganta wallahi ka yi sara ta ki bada amsa kuma ga ta tana da wallahi ba na da wata ke ta ko ka kare hidimar ka let koma ya zo ya huta ita eh kai baka shirya ba ita kuma lokacin babanta ya ce to ki kawo wanda suke neman ki kawai ta kai baka shirya ba kawai ita ce to wa to kawai let koma sai zo ka bare ta ka zo jinin ka yana hawa banza to ya sa kada ai neman mata shi ne ƙarshe in ka san me kake ko ka fara neman mahalli aikin yi to ƙarshe ka gama shirya ka ce to yanzu kuma ba zan nema ba da haka wallahi mu kiyaye bari ka kaffa kaffa da lamarin bari ka kaffa kaffa da lamarin ko malami ne ka islamiya ka bi mata a kai wallahi ko a nan ana samun fitina wallahi ko kai malamin ta hafiz ne kana alaraba ko to ka bisa a kai ka san alamomin na akwai wanka eh akwai wanka a kan. ga shadda ga kula mai kyalle ga turare wai a tuyan mata da ba ba dole ka yan mata da yawa ba ai in kana son zaman lafiya saka da lafiya ka sa wata hular ka yi da ruwa ka shiga abinka ba wani wanka amma kai wanka ga turare ga kula mai kyalle ai har matan aure sai wata ta ce tana son kai wasa ta haka ka kiyaye duk wata kwalliya da ta wuce ya ba ta ka bari in amma ta zaka koyi kawai kai tsafta ka shiga abu kuma iya abin da ya kai ka ka dora da nasi ka dafi magana ta kare ba canjin lambar waya ka sa kai malamin mai shi ko ka ga waya waya sai lamba da ɗaliban sa mata ina rogar lambar su sai a ga gamuwa a chat ta saka hoto ya gani yana kwamen ita ma tana ganin nasa tana shikenan shedan ko da ya sa wata dama shikenan to da haka Allah ta'ala sai ya ce ya ambaci mata a karan farko saboda fitiruwa da su ya fi tsanani fitinar mata ta fi tsanani saboda komai wa ma adabunna far'un min bunna duk abin da ba su ba to reshe ne nasu kaga kuɗi son dukiya, mulki da sauransu duka dai ka tafi cibiyar da matan ne. Allah ta'ala sai ya ce wal banina da yaya. Abu na biyu da aka sanya wa ɗan adam so sha'awa a cikin zuciyarsa akwai yaya. Yawwa. Fafil hadisi ya bace hadisi alwaladu mabakalatun majibalatun mahazalatun wannan hadisi ingantacce ne imam hakim ya kawo cikin mustadrak da tabarani cikin mota mulkabe ya ce shi da baba kalatu sababi ne na rawa yakan sababa wa iyayensa rawa annabi ya gaske wani akan ɗansa sai da ya da taimako da shi a sana ya fara tasowa sai na masa gini sai na barka akan ɗansa sai ya da taimako wala ko da ke Farabi ce ɗa yakan janyo iyayensa zama wuta. Majibalata yakan janyo tsoro, sababi ne na tsoro. Ya hana ka zuwa jihadi saboda mai yara na ƙanana ne kan da mutu ba mai kula da su. Mahazanatu kuma yakan janyo bacin rai har gaba. Ya hamilu abawai ne alin dukuli wa dukuli. Ɗa yakan sanya iyayensa zama marubuta matsorata. Kuma gaskiya ne. Da haka ‘ya'ya dole sai ba kan tsananin san da ya sa ka kasa dora shi akan hanya da gaske ka yi kokari ka dora shi akan yin tarbiyya na kalamuhum al wa fi kalamu yana cikin maganganun su laraba suna cewa almaru maqtulun bi waladi mutum abin jarrabawa ne da ɗansa ana jarraba mutum da ɗa wani akan ɗansa zai kai karata in dai ka taɓa ɗansa ko ba za ku zauna lafiya وقدموا على الأموال وقدموا على الأموال an gabatar da ‘ya'ya a kan dukiya a jerin aya da an na ba haƙƙo ilar baƙin jimani saboda su suka fi soyuwa ga mutum sama da dukiyarsa. Wa kussar barula nunan banati kuma an keɓe ‘ya'yan maza ko ba bayan mata. Ka ga albani da aka ce ba albanati ba. To yana da nasu kuma shawatu minan nisa'i wal banina ‘ya'ya maza. yakin a yanzu ko to an keɓe ‘ya'ya maza ne koma bayan mata da ana hubbar wani da zakari a shaddin jikofin kunsa saboda san ɗa namiji shi ya fi soruwa fiye da ‘ya mace wannan haka yake ko in ka san mutane casa'in cikin ɗari sun fi son ‘ya'ya maza kaɗan ne suke son mata Allah kuma ta na haifa musu ‘ya'ya mata ransa baya su mafi yawan mutane sun fi son mata kuma na al'ada tun zamanin jahiliya a karshe har yanzu akwai gwargwadonta ba a son mata ko to me yasa me dalilan da yasa ba a son mata su dai a zamanin jahiliya cikin dalilan su akwai gula abin kunya kar ka ga ya mace ta lalace ta ja ma abin kunya a gidan a gidanka sannan akwai tsoron talauci ita ya mace galibi ba ta cika gwagwarmaya a rayuwa ta tsarin kuɗi ba sai dai ta mata ɗawainiya har iya rayuwarta domin ba yanzu me yake jawa gudun ma ba zai kusa kan mako tsoron ɗawainiya ne kawai shi namiji ana ga mai karfi ne zai aiki zai nema zai taya a kake take gida ita kuma wace ana ganin ba ka bane ko wallahi kuskure ka bar Allah da ya zaba ma duk wanda ya bi alheri ko namiji ko mace kuma idan zunzurutun falala ne ma na haihuwa ‘ya'yan mata sun kuma a nan sanar da ce duk wanda Allah ba shi ‘ya'yan mata guda ya kula da tarbiyyar su ya aurar da su to za su kasance masa shamaki daga shiga wuta amma ba san hadisin da yake ka tarbiyyar da ɗan namiji guda uku zai tsare ka daga wuta ba amma ‘ya'ya mata suna tsare mutum daga wuta kaga wannan ko dan wannan kaso ka kwadaita da samun mace ko saka ɗaibowa suke baya ya matan su ba sai kawo su su rike su tarbiyyantar da su saboda neman dacewa da wannan fara kuma abu ne a fili ‘ya'ya mata sun fi maza tausayi ko ba ka bane ka gwada nan kana da yarka mace da ta samu dama take da hali yadda za ka je kanta kai tsaye ka faɗi damuwa ta maka yayin ka namiji ba ka yi sama wallahi ba ka yi sama yanzu ya mace zuwa kudinta na ƙarshe za ta iya kashe maka kana makaranta ko za ka yi aure ko ta baka jari amma namiji ba sai dai dan gutsuro na bai ce gashi ka dame ni kar ka sake dawo ya'ya na yawa ni dan ya'ya na nake ba Allah iyar ka mace komai za ta ma kai har kanwar ka ma haka in kai tana ganin wai ya'ya maza ne za su dauki wallahi kuskure ne. in baka yi sa ba sai ka gan masa wahala gaba kuma ba ka moransa wasu daban su na moransa shi ne ba wasu ya ce wai da ka yi gwamna gara ka yi matar gwamna ko ba ka wani sai dai wanda Allah ya kare ko akwai daidai kuma zan masu yi kokari amma da mafi yawa za ka samu ba ka mai to saboda mutane sun kusa yaya maza sama da mata eh wa annu yatakassaru bihi wa walidi kuma mahaifinsa yana yawan tuciya da shi ɗana ɗana dankalin sa yana ƴata ƴata sai ka ji masu gada da ɗansu ɗansu ɗana ya yi kaza ya gama digiri ya samu aiki ɗana ya yi kaza an fi tuciya da yaya maza saboda mata sai sa aka ambaci jinsi na mata na wani abdidu wa ya kuma baka kuma yana tunanin ɗan nasa na waje zai karfafe shi in ya girma zai tsaya a madadinsa yasa siyakin ayar sai ya sai ya ambaci yaya maza bai ambaci yaya mata ba abu na uku Allah ta'ala ce wal kana ayin muqaddarati daga cikin ababen da Allah ya sanya ma mutane san abubuwa da sha'awa Allah ya sa musu san alkana irin muqaddara dukiyoyi masu yawa su ne alkana irin al'amwal basira dukiyoyi masu yawa dan adam yana son dukiya mai yawa ba maka dan ba ba san dukiyoyi masu yawa Allah ya sa da adam san wannan burin almukan tsarati ai almujamma abar tarawa dukiyar ita tara ta tururuwa ba jindi ba ne kici ba ba mu kata wani dukiyar bukata nan masu ya dukiya mai yawa abar tarawa dan adam yana in ka gama yana tara kuɗi kuɗi da ake yake tarawa kai ka ce ba zai ba duniya musamman ma idan ta mummunan hanya ne. Yanzu idan kaga irin satar da ake a yanzu da abu da kan mamaki. wasu kudi da aka faɗe sai ka kakar gane mai samu ko mutum ɗaya da ya ji da ka ji an ce maka AFCC ta kama wani ana neman biliyan tamanin a kusa ko biliyan saba'in ko biliyan ɗari shi ɗaya tare ɗaya bai ba shi kaɗai biliyan fa ba biliyan ba ba miliyan nawa ne biliyan ɗaya ne kam na biliyan dubu ne biliyan ɗaya ko sai ka san mutum ɗaya ya sace biliyan saba'in eh miliyan dubu saba'in ke shi kaɗai to ina zai ji da wani me za ka saya da shi me za ka ci da shi haka ne ka samu a tasa ɗaya ya fi saba'in ya ya sai gida a dubai ya saya a cairo ya saya a ingila ya saya a faransa ya sai kamfani duk dukiyar da aka nemi a kai da waje kuma ya hana ƙasarsa zaman lafiya to me zai da wannan dukiyar kuma yana gani ana mutuwa shi ma ya tabbatar zai mutu kuma dukiyar nan ta haram ne hakan bai daina riba ba to dan adam yana da son dukiya kuma son dukiyar mai yawa wa kadan ba yanzu ne za ga matashi yana addu'a Allah ya azurta shi kamar yadda aka yi kaɗan gwate wai yana neman kuɗin sai ya kwatanta da wani dukiya wai irin na wani yake me za ka yi da wannan dukiyar ai dukiya ta yi yawa masifa ne wallahi masifa ne to da yana son dukiya mai yawa a batara ba mina ba a yi wani kyautar na tsabar kuɗi shi ne a ga abuwar kyauta dinari da azurfa saboda shi ne asalin kuɗi da in yanzu ne sai a ce naira da dala kuɗi nerori kala kala da daloli a adam yana so ya tsara kaga mutum ya tona rami ya kunna daloli ya sa obayattan a kunna daloli a je gona a kunna kuɗi kai ka ce mutum mahaukaci ne wallahi wai kuɗi a haramun shadda ko sokawai ko obayattan to yaushe za ka kashe wannan kuɗi me za ka saya da su ka san kuɗin haram ba a kai su banki ko in dai masu wannan gidan kuɗin ne da ba a kai banki tun da aka shigo da bibiya take fallasa asusun ajiya to ba a kai su banki sai dai a je ya nemi wurin tarawa to dan adam yana son dukiya mai yawa dinare da azurfa wal kailul musawwamati da kuma wato kyawawan dawakai kiwatattun dawakai kyawawan dawakai waɗanda ake kwalliya ta wanda yana so malama suka ce motoci na alfarma a yanzu idan da ba wa dawakai a sufuri ko to motoci na alfarma sun shigo kaji an ce maka wannan motar kuɗinta biliyan ashirin biliyan goma motar ce guda ɗaya a cikinta akwai banɗaki akwai falo akwai gado akwai tv akwai kaza mota ce guda ɗaya a ce ma biliyan kaza aka sai ta to da yana son irin wannan saboda tsabar buri wa fi hadisi ya wuce hadisi la yakunu shaytanu dara fiha farasun atiqun shedan ba ya shiga gidan da yake akwai inkar doki na gari wato da wakai da aka ajiye su domin jihadi su wannan suna da falala amma da wakai na alfar na alfahari su wannan babu akwai hadisi da wannan shi doki ga wani mutum asiri ne ga wani lada ga wani musulmi eh ba kowane doki da ke son kafiyar in ka siye doki saboda jihadin to lada kake samu in ka ajiye saboda kasuwa kana saye da sayarwa lada in ko ka ajiye doki don alfahari da nuna isa to zunubi kake samu wanda su ne mafiya yawa da ke wal an'ami da kuma Allah ya sanya mutane san dabbobin ni'ima su ne al'ibul wal bakar wal ganam da tumaki da shanu da awaki da rawa dan adam yana son dabbobi har yanzu kuma haka ne wal ard da kuma wato shuka a sauke noma dan adam yana son noma har yanzu wannan an dawo da an yi nisa da kuma an zuba an dawo da noma da kiwo duka wannan dan adam yana so a ransa Allah sai ya ce zalika ai almazkur duk waɗannan ababen da aka ambata da da mata da ƴaƴa da dukiya mai yawa dinare azurfa motocin hawa duka gaba ɗaya Allah ta'ala sai ya ce mata wa hayati duniya dan wani jin daɗi ne na rayuwar duniya yutamatau bihi fi halatin zai amfana da su a nan duniya kawai dan wani jin daɗi ne da zai kushe in matar ne ba za ka dawo mana ita ba ko ta mutu ta barka ko ka mutu ka barka ko tsufa ta sa ka rinka gani kyawun nada in dukiyar ne ba tabbas in noman ne duka ne Allah ya ce wani ɗan jin daɗi ne na rayuwar duniya bai wuce ba ya sa duk a rayuwar duniya ɗaya ne annabin ce ya faɗi ne ko a duniya matawa wa khairu mata'iha al-mar'atu salih ita duniya dan wani jin daɗi ne bai wuce amma mafi alherin jin daɗin duniya Allah ya baka mata da kai to ka more ko ba kada ko ko ba za ku zauna nan amma game da buguwar mata ko sai ya ga lamarin kai yana barki cewa kawai a gane man yana ta kan ba asalin asalin ke da wannan wala asali in ka yi da ka samu daga gida matsalar kake ko Allah ya saurara da haka Allah ya ce wannan duka wani jin daɗi ne na rayuwar duniya da za a bude shi kawai da wuce sun ma yafna sannan ya kare wallahu inda wani sun ma'a Allah a gurinsa kyakkyawar makoma take albarki wa huwa aljanna ita ce aljanna fa yanbaghi an ragaba fihi duna ghairi da haka ya kamata mutum ya kwade ta wajen neman aljanna kar ka ba ta kawai kanka lokaci a nan duniya sai ka nemi waɗannan abubuwa da sha'awar ta koyaya in Allah ya baka ta halattacciyar hanya sai ka amfana da su amma in Allah bai baka ba ka yi rauni kar ka ce sai ka yi kuɗi don dole kar ka ce sai ka abu duk mata da kake so kar ka ce duk abin da Allah ya baka ka yi rauni kawai saboda Allah gurin sa kyakkyawa ko ma take sun ma ashara ila saniya sai an wata aya ta biyu fa kana sai yace qul a'udhu bi rabbikum bi khairin min ba'di qul ka ga musu ya ko ka ga mutanen ka a'udhu bi rabbikum ai ku bi rabbikum shin bana ba ku labari ba bi khairin min zalikum al-mazkur min ash-shawa da abin da yafi alheri sama da ababen sha'awar da aka ambata istifhamu ta bare tambaya ce ta tabbatarwa ma'ana bari na gaya muku abin da yafi alheri sama da wadancan lillazina taqaw inda rabbihim ga waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suka ji tsoron Allah suka nisanci dukkan wani abu na haram suna da wani tanadi a wurin ubangijin su jannatu gidajen aljanna tajiri min tahtiha al-anhar wanda koramai ke gudana karkashin ta koramai ke gudana karkashin duk inda ake labarin aljanna ya kaji yi maganar koramai ko suratul muhammad ta gaya mana korama kala kala ne akwai ta ruwan daɗi akwai ta zuma akwai ta nono akwai ta giya masalul jannatin lati wa ilal muttaqin gashi na akai bayani to akwai koramai suna gudana karkashin ta qalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta kaga abin da ya fi daɗi a maganar aljanna ba ranar fita aljanna ba a taɓa mutum gani in dai an shiga to ba ranar fita saɓanin nema duniya duk inda kake da jin daɗin duniya wata ran sai ya za ka rasa yanzu duk wanda yake gwamna sakon kewa hankalin sa ta ce saboda ya tabbatar sai ya bar kujerar ba da zai to amma aljanna babu fita zama ne har abada ba ran da za a fita Allah ta ya ce wa azwajun mutahharatu da kuma mataye masu tsarki kaga can an ce sha'awar mata shine barkuku to in har ba ka da mata ta halayya ne su kar ka shiga lamarin matan da ba naka akwai mata a can to ne azwajun mutahhar mata tsarkaka min alhayd wa ghairihi daga jinin haila ko nisa ba sa jinin haila ba jinin biki a aljanna ba haila ba biki ba haihuwa ba ɗaya ba kazanta ba majina ba mummunar mace a aljanna duk kyawawa ne gaba ɗaya har matar ka ta duniya mun shiga aljanna sai an yana maka ita kin sa karka ba tarka gode da ta tuba wani rubuta tambaya ma da ke hade wata mata kai ina ga yawa sun ga tambayar ko wai mijinta ne ya ce shi yanzu baya son mata siririya baka shi ɗan lokuta yake so fara ita kuma siririya ce baka ku ji wani baka ji ba kuma ya san da hakan ya aure wata ba wai yanzu baya son wannan kaba shi ga irin falisin da yake so malam ce mijin nan naki dan bariki in ba dan bariki ba za ka auri mata kuna tare kuma ka ka ce ba irin wannan kalan kake so ba. da ina hankalin ka yi da wata wai ya halatta ta sha magani ya watan bai da kai ke ta sha maganin kiba da gyara jiki Malam ce ko da wasa ko kin sha ko baki sha ba abin da kawai ki shirya ki ki da yawa. Sai ku sannan da Allah sai ki kawai. Kuma duk jarabar da sai ka ga wani kuma duk ko in za ka auri mata ɗari wannan ka sai ka ga wata kana so. To ka yi haƙuri kawai wanda Allah ya baka ta halin zauna da ita ku ta ma da ita. In ka je aljanna ka yi duk matan narkaka ba sa jin haya. Duk wani abu na tsananta ba sa yi. Wani duwanu min Allah kuma ga yarda daga Allah. eh wallahu basirun bil ibad Allah ma hukunci a wato wato yana gani game da abin da bayan suke aikata masani ne game da duk abin da bayan suke Allah masani ne fa yujazi kullum minhum bi amali zai saka wa kowannen su da aikin sa ya ce ya ce to lokaci yayi ana za mu tafi ta Allah kai mu gobe sai mu tashi mu karasa aya ta goma sha shida alladina yaquluna eh to anan za mu tare da insha Allah abinda makaranta dai Allah ta cikin la kuskure da zai fara da tambaya to wannan da kewar Allah ko ba Allah ba tambaya bane ne ba addu'a ne yace malam na kasance ina fama da rashin lafiya an kasa gane kan rashin lafiyar tawa mace ne mace ce ko ina buƙatar a taimaka min da addu'ar Allah ba da lafiya a cikin wannan wata to muna miki addu'a Allah ya ba ki lafiya mace ci gaba da hakuri ke ta istighfari ki rike addini eh in Allah ya ba ki mutum jinka a cikin duniya ita waraka a hannun Allah ne kuma lokacin da ya so yake daukewa ce so ake mutum ya zama ya tawakkali ne domin Allah kar gaggawa neman magani ya sa su hanya a ce miki ga wani boka nan zai yi magani a ki haƙura yadda kike haƙurin ki ƙara a kai a nemi magani ta yadda ya dace a ita kuma za mu tafi a kuma insha Allah kuma Allah ta'ala baya dora ma wasu kunci guda a ce a duniya wahala yana mu imani da ita Allah sau da yawa jinyoyi da muke fama da su wallahi alheri Allah ne kankare mana zunubai sanadiyan jinyar ba Allah sai ba ki aljanna ibn abbas yace ba na gaya muku wata mata ya aljanna ba yace wata mata ce mai ciwon farfadiya tana yawan faduwa farfadiya ta bige ta sai ta wuce shi manzo sallama ka roƙa min Allah ya ba ni lafiya sai manzo Allah ya ce masa in shi iti sabarti wa lakin janna in kina so ki yi hakuri da wannan ciwon naki kina da aljanna Allah ya fara da ki aljanna in kuma kina so zan miki addu'a yanzu ya ka miki addu'a kika warke wancan falalar aljanna kuma ba ita sai dai a nema ta ce Allah ma za ka yi kan na zan zauna da ciwo na da samu aljanna amma kamar addu'a duk sanda na fadi tufafi na suna yayewa ka roƙa mu Allah sai mata addu'a akan wani da ka biyo Allah ya ƙara insha Allah alheri zai zo eh taimakon Allah yana nan ga wanda suke ba ka Allah ba ki da sauransu baki Allah ya tafi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma afayt وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا الحمد لله